الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب وعيد القدرية أليس كذلك؟ an san mene suwa ne kadariya ko jahamiya duwa na firaka an kansu san su ta yi طيب قال الشيخ الحسين الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين ابن الحسن القرنيني قال أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي بن محمد الرازي قال أخبرنا أبو ماشر يعقوب بن عبد الجليل ابن يعقوب قال حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن الوليد الأدني قال حدثنا الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إتي جاءت مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر mushirkan Qurayshawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jayayya da shi a cikin qadara al-qadar fa nazalat hadhihi al-aya sai aka saukar da wannan aya innal mujrimina fi dalalin wa su'ur ila qawlihi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان الثوري قوله في ضلال وسعر قيل في أمر يسعر أي يلهب أتين الأمر ديك يهب أبكى نكون وتا وقال الأزهري في جنون أتين حوكا يقال ناقة مسعورة أنا تابوة مسعورة إذا كان بها جنون ما هو كتن وقيل سعر جمع سعير duk yana karewa ne a gutan jahannama ko قال الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي ابن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجورب الجورب الجوربذي قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال يتي بينما نحن عند عبد الله بن عمر يتي منا وجن عبد الله بن عمر قعود منا زون وجن عبد الله بن عمر إذ جاء إنسان سيور متين يزو فقال سيتي إن فلانا يقرأ عليك السلام wani yana gaishe ka lirajulin min ahli sham wani mutum ne cikin mutanen sham yace yana gaishe ka qala ibn umar innahu balagani annahu ahdatha hadasan yace ai naji labarin ya kirkiro wata bid'a fa in kana kazalika in haka ne ya kirkiro bid'a fala taqra alaihi minni salama kada ka ce ina gaishe shi samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fadar cewa ya kuru fi ummati mashun wa khasfun wa huwa fi zandaqati wal qadariyya za samu mash da khasaf wannan da za a samu dinnan cikin zandaka ne da qadariyya don an ce al qadariyya majusu hadhihi al umma ko وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة in maridu fala ta'uduhu in suka yi rashin lafiya kar ku je ku gaishe su wa in matu fala tashhaduhu wa ruwiya an bil tawus an abi qala laqiya isa ibn maryama iblisa isa dan maryama ya hadu da iblis fa qala amma alimta annahu la yusibuka illa ma qaddara lak baka san ba abin da zai same ka sai abin da Allah aka kaddara maka ba qala na'am sai ce eh na sani qala iblis fa'aufi bi zirwati aljabal ya ce to hau saman dutsen nan ka faɗo ka gani za ka tsira lafiya ai is'ad fatarar da fihi fanzur ata ishu amla za ka rayu ko za ka mutu faƙala amma alimta an Allah ta'ala ƙala la yi jarribni abdi baka san Allah ce ba a jarraba ni ba ina aikata abin da na ga dama in ya faɗo in na ga dama ya tashi lafiya in na ga dama ya mutu fa inni af'alu ma shi'itu ina aikata abinda na ga dama wa in kana sanadu hadha alhadith da'if babu atfal almushrikina babin da yazo na bayanin ƴaƴan mushrikai da suka mutu suna kanana basu balaga ba ina ina matsayin su qala qala al-imam al-husayn ibn mas'ud rahimahullahu akhbarana al-imam abu ali الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد البصري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن, عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan mushrikai ƴaƴan kafirai da suka mutu suna kanana qala Allahu a'lamu bima kanu fa'ilina Allahu a'lamu bima kanu fa'ilina Allah ya san abin da za su aikata in sun girma to ina ma na wannan maganar zai zo yi bayani هذا حديث متفق على صحته وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي أبو الحارث مدني قال الإمام الحسين بن منصور أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال يتشيك أخبرني أتاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce zuriyar mushrikai da suka mutu suna kanana in ya girma shi ma ya zama mushriki kenan ko ya musulunta ko ya zama mushriki tun da ya girma to amma ya mutu yana dan karami ina za a saka shi za a saka shi cikin kafirai ne ko cikin musulmai bai kai lokaci bai girma ba bai balaga ba Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shi ya san abin da za su aikata da sun girma هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو علي أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي man yuladu yuladu alal fitra duk wanda za a haife shi ana haifar shi ne akan fitra fitra shine kana shirye ne ka karbi abin da yake alkhairi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi sai dai iyayensa in yahudawa ne sai su yahudantar da shi nasara ne sai su nasarantar da shi kama tuntijuna albahima kamar ku yadda kuke ganin an haifi dabba tunkiya akuya rago sa menene zai fito cikin cikin mahaifiyarsa lafiya lafiya yake fitowa amma ya fito garin a fadi nan a tashi nan a buge nan sai ga an yake masa kunni hancin sai kaza kaza sai da ya fito tukun ya samu waɗannan hal tajiduna fiha min jad'a a kun taba ganin wani ya fito da yankakken hanci hatta takunu antum tajna'una ku ne kuke yin masa qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afara aita man yamutu wa huwa saghir to manzo Allah ba mu labari wanda ya mutu yana dan karami bai balaga ba qala Allahu a'lamu bima kanu amilina hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu Muhammad ibn Ishaq wa akhrajahu Muslim an Muhammad ibn Rafi' kilahuma an Abd al-Razzaq qala akhbarana Abu al-Hasan الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى هذا قال الشيخ يأتي رحمه الله رضي الله عنه كذا كذا أكي فالأكو تو حكي حكا أكي مقباتا مصنع حكي سبحانه mu girmama su mu mutunta su mu yi musu addu'a fatan alkhairi sai kaga mu ma Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu an ba ka ba sai mutum yayi rayuwarsa kakkaf ba shi da albarka ko kaɗan kuma Allah ba zai Allah ya toshe masa basira yana ta wahala kan shi bai sani ba an fahimta yana ba da labari Sheikh Muhammad Nur wanda dattijo ne yake zuwa ga ilimi ga kuɗi ga yana zuwa koyar shi zo masallacin annabi ya zauna a dama akwai durowar shi a fito da littafai buhari ana karantawa to ɗansa ne nuru saif ɗansa shi ne nuru saif muhammad nuru saif shi ne ya karatu na zamani ya zo ce zai phd game da imamu malik sai ce to kaga littafin ka na phd ɗin in za ka zo ne kana cewa ƙara malikun wa ƙara malikun kada ya shigo gidana duk sa'an da ka ce malik ka ce imamu malik kuma ka ce radiyallahu anhu ko rahimahullah wasu sai ka girmama shi kuma ka yi masa addu'a amma irin yadda kuke saba za ku yi ai maliku ya ce kada littafin ma ya shigo gidana albarka neman ta ake in kuma karabu da ita ka kauce shi ke na mutum ya tafi ke قال الشيخ رحمه الله أطفال المشركين ‘ya'yan mushirkai ƙanana kenan la yi hukamu lahun bi jannatin wala narin wannan bayanai ake manya-manyan bayanai da wahala ka sami irinsu atfalul mushiriki na la yi hukamu lahun bi jannatin wala narin ba za a ce ‘yan aljanna ba ne ba za a ce ‘yan wuta ba ne bal amruhum maukulun ila ilmin lahi ta'ala fihim al'amarin su sai a bar ma Allah كما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم بما كانوا عاملين وجملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله يتي الأمر يدك شيني الأمر باي أجران الآخرة يرجع في المعاد مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله kowa ranar lahira ba za ka yi ma wannan yanke da kaza ko yanke kaza ba ana kyautar zato ana munana zato kowa ranar lahira abinda Allah ya zama cikin sabiqu ilmin lahi wani dan aljanna ne wani dauta ne ce shi za a yi aiki ranar lahira min as-sa'adati wash-shaqawati wa qila yace aka ce hukmu atfalil mu'minina wal mushrikina hukmu aba'ihim hukuncin ƴaƴan mu'minai da mushirkai hukuncin iyayensu in iyayensu muminai ne musulmai ne su ma muminai ne musulmai hukuncinsu in kafirai ne mushirkai ne su ma hukuncinsu haka wa huwa al-muradu bi qawlihi min qawlihi sallallahu alaihi wasallama Allahu a'lamu bima kanu amilina yace fassara fadar da manzo Allah yake Allahu a'lamu bima kanu amilina kenan yadullu alaihi ma ruya mufassiran an Aisha ya ce abinda aka rawaito daga nana aisha tana fassara wannan shine annaha qalat sai ta ce qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zarariyul mu'minina qala min aba'ihim ya manzon Allah zuri'an mu'minai fa yace min aba'ihim suna tare da iyayensu fa qultu ya rasulullah bila amalin nana aisha tace ya manzon Allah ba tare ba su yi wani aiki ba قال الله أعلم بما كانوا عاملين eh ke ce baki sani ba amma Allah ya san inda za su yi aiki ga aikin da za su yi qultu fazarari almushrikina sai ta ce to ya manzo Allah zuriyar mushrikai kuma fa qala min abaihim qultu bila amalin sai ta ce ba tare da su yi wani aiki ba ba su shagiya ba ba su yi kafirci ba ba su yi kaza ba su yi kaza ba qala Allahu a'lamu bima kanu amilina fatawar da manzo Allah ya bayar ke ko an fahimta wa qala ma'marun an qatada an al-hasani anna salmana qala auladul mushrikina khadamu ahlil jannati yace ayyan mushrikai sune suke hidima a cikin aljanna qala al-hasanu ma ta'ajabuna akramahumullah wa akrama bihi me yake ba ku mamaki a cikin wannan magana Allah ya girmama su kuma ya girmama wayansu da su wa qawluhu man yuladu yuladu ala al-fitra duk wanda za a haife shi za a haife shi ne akan fitra al-fitra shine al-fitra salima aslul fitrati fil lugati asalin alfitra a cikin luga ibtida'ul khilka farkon halitta qala Allah ta'ala alhamdulillah fatir as-samawati wal ard khaliq as-samawati wal ard ay mubdiha wanda ya kirkiro ta ya faro ta yuqalu fatara fatara nabul ba'iri idza tala awwalu ma nabata فترى ناب البعير حقوري شافتو إن يفتو فرقو قال حماد بن سلمة في معنى الحديث حماد بن سلمة يفنى أتكم معنى وانا حديث هذا عندنا حيث أخذ الله عليه حيث أخذ الله عليهم الأهل في أصلاب آبائهم يتي muna ana wannan magana ne don su ma ai an karbi alkawari suna cikin su sun iyayensu fa qala alastu bi rabbikum qalu bala alastu bi rabbikum qalu bala sun amsa kenan ko qala abu sulaiman al-khattabi abu sulaiman al-khattabi yace ma'ana qawli hammadin fi hadha hasan da binda ammar ya fada a cikin wannan ma'ana abu ne mai kyau wa ka'annahu zahaba ila annahu la ibrata bil iman al-fitri fi ahkam ad-dunya kamar yana fada cewa babu ba la'akari da da imanin fitri cikin akamun duniya wa inna ma yutabaru al-imanu shar'i al-muktasab iman iman da aka ce alasu bi rabbikum qalu bala yace ba za yi la'akari da shi bana wanne ne za a amfani da shi da ya fito ya zo duniya ya je aka nuna mishi imanin al-iman an tumina billahi wa mala'ikati to wannan al-imanul kasbi da ya je koya ya iya yayi din da shi za yi aiki الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل أنا فهمت ألا ترى أنه يقول فأبواه يهودانه وينصرانه baka ga yana cewa manzo Allah ce abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi ya za su su kafirtar da shi su ya zama yahudawa su sa ya zama ba yahudi ko ba nasare saboda su yahudawa ne suka koya masa duk sa'an da aka haifi ɗa a cikin birnin Kano zai tashi ne musulmi kowa ya sani kuma a sabon gari shi ma cikin Kano ne amma da yake matattarar su wane ne duk ɗan da aka haifa shi ma arne ne ba haka bane ba ko sai an jira ya girma eh sai an jira ya baraga يعني في حكم الدنيا فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين الكافرين قال الشيخ رحمه الله معناه معنى وانا مغنى أن الفطرة في هذا الحديث هي الأهد الذي أخذ عليهم بقوله تعالى ألست بربكم إيش فترة هي لنا أكتش ألست بربكم قالوا بلى wannan da fitra suka faɗa ba zuwa suka yi sun girma suka je suka yi fama suka san wannan muktasab ba ce wa kullu muqir wa kullun muqirrun bi anna lahu sani'an mudabbiran kowa ya tabbatar da akwai wanda ya halicce shi su wanda yake dabbara al'amarin shi wa in abdan wa in abada ma siwahu dhannan minhu annahu yuqarribuhu ilayhi ko da yana bauta ma wani abu yana zaton cewa shi zai inna ma na'buduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wala in sa'altahum wala in sa'altahum wallahi in ka tambaye su man khalaqahum la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah shi halicce su وقالوا أي الذين اتخذوا من دونه أولياء وين سكا دوكي مجبن تابع الله با ما نعبدهم إلا يقربنا إلى الله زلفى ai ba kuma yasa muke bauta musu ba saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki to wa yace muku ku yi haka ba wanda yace ku yi haka ba wanda yace muku haka addini yake wa kullu mauludin fil alami ala zalika al iqrar wa huwa al hanifiyya allati waqa'at al khilqatu alaiha hanifiyyatu samha shine kullu mauludin yuladu ala al fitra fitra ita ce halittar da aka halicce ka a ciki tsabtatacciya ce ma'ana kana shirye ne ka ɗauki alkhairi to shi aka zo aka saka ka cikin abin nan sai ka bi wannan ko ko aka zo aka taya ka tafiya kan daidai da aka halicce ka shi kanan sai ka miki a kan shi shi yasa inda ka tashi shi ke fassara mai kimene wane ne kai an fahimta قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول الله مدوكي سركينا فدرشوا إني خلقت عبادي جميعا حنفاء الله يتنينا هذا جباينا دوك باكي حنفاء ما ميكوكوني أكا حنيا فاجتالتهم الشياطين عن دينهم sai shaitanu suka suka janye su daga addinin su suka suka batar da su وذلك الإقرار لا يبتني عليه ثواب ولا حكم إقرار دا على سبيل ربكم قالوا بلا ما زي ما لا دا ما زي ما اللي في با الحكي با ألا ترى أن الطفل محكوم بدين أبويه الكافرين baga yaro karami hukuncin da aka yanke masa shine hukuncin addinin iyayensa yana karami fa idza malakahu muslimun in musulmi kuma ya karbe shi ya mallake shi ko yana hannun musulmi hukima lahu bidini maliki yanzu kuma shi hukuncin ya canza ya zamo ana mishi hukunci da addini wanda ke mallakarsa wallahu a'lam qala al-imam rahimahullah wa qad rawa ba'dhum ma min mauludin yuladu illa ala fitrati al-islam duk wanda aka haife aka halice shi akan fitra ta musulunci hatta yuriba hatta yuriba fa abawahu yuhawidanihi wa yunassirani أراد به الفترة التي يعتقدها أهل الإسلام فترة دا مسلمي سكي إتقادز حيث قالوا بلا ولا يبتني عليه الحكم كما سبق ألست بربكم قالوا بلا وأنا باشر وأنا حكم شيء ذاك don wani alam ne kake fitira za ta saka faɗi wannan ba wahala kai ba ba ka je ka koya bane ba ba karantar da kai aka bai a'a ba iyaye ka alastu bi rabbikum qalu bala kowa haka ya faɗa akwai wanda bai faɗa ba amma bayan an fada din da aka fito kuma fa da aka fito kuma fa aka girma wannan ya zama kafiri wannan ya zama Allah ya kiyaye qala al-khattabi wa fihi wajhun akhar yace akwai wata fassara kuma daban zahaba ilayhi abdullah ibn mubarak hina su'ila anhu yace mazhabin abdullah ibn ibn al-mubarak kenan da aka tambaye shi fa qala tafsir qawlihi hina su'ila anil atfal da aka tambaye shi to me kake fada game da ƴaƴan kafirai mushrikai wa qala Allahu alam bima kanu amilina yuridu da manzo Allah ce Allahu alam bima kanu amilina yace abinda ake nufi shine wallahu alamu anna kulla mauludin min al-bashari inma yuladu ala fitratihi allati jubila alaiha fi ilmi Allah ta'ala min as-sa'adati aw ash-shaqawa ya fito fili فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فتر عليه كوة كرشن الأمر زي كوما كان أبند أكهل الجيش أكي وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفترته في السعادة أو الشقاوة هكا إن يزو دنيا أنا أيكي ينا كركتاني أكن أبند أكهل الجيش فترة أكهل الجيش أكي in fitilar da aka halice a kai musulunci ne sai ga yana son aikin alkhairi yana taimakawa yana yin ayyukan alkhairi in kuma fitilar da aka halice shi a kai na kafirci ne sai ga ya fi jin daɗin kafirci ya fi jin daɗin sharri ya fi ƙwarewa cikin ɓarna ya iya yana jin daɗin haka yana nuna cewa akwai matsala kina allah ya kiyaye famin amarati shakawati littafili an yura da baina yahudiyayin au da suraniyayin ya ce yana cikin alamar da ke nuna cewa wannan shaƙi ne ina ka haife shi hannun kafirai yahuda ko nasara yana nuna cewa inda zai tafi kenan sai ta yi bayan ya girma ya musulunta amma alaman abin da yake- yake nunawa kenan fa yahmilanihi li shaqaihi ala itiqad dinihima sai su sa ya dau- ya dauki addinin su fayan sha'u alaihi aw ya mutu qabla an yaqila shi ya tashi a ciki ko ya mutu kafin yayi hankali fa yasufu din fahuwa mahkumun lahu bi hukmi walidayhi shi yasa sai ake mishi hukuncin iyayensa qala shaykh rahimahullahu allazi yadullu alayhi qawluhu sallallahu subhanahu wa ta'ala la tabdila li khalqillahi ba a canza halittan Allah ay la tabdila li tilka al-khilqa allati khalaqahum laha min al-jannati aw an-nari wanda aka halice su dan aljanna ne ba canzawa dan dan wuta ne kuma Allah ke ba canzawa kama ja fil hadith خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وأننا أهل الجسن إن الجنة أيك الناس أيك إن الجنة تي وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وأنكما نهل الجسن أن وتني duk abin da aka yi za ga ayyukan wuta suke yi Allah ya kiyaye halal khatabiyu wa fihi wajhun thalithun ya ce akwai wata fassara kuma ta uku wa huwa an ya kuna ma'anahu anna kulla mauludin min albashari inna ma yuladu fi mabda'il khilka ala alfitra duk wanda aka halicce shi farkon halittarsa akan fitra aka halicce shi ai ala aljibillati salima akan jibilla salima an halicce shi a shirye yake dauki alkhairi والطبع المنتهي لقبول الدين للطبيعة التي ذات سيكرب الدين فلو ترك عليها دا أن بشي أكون أن تبيع الخير زي زابا لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها لأن هذا الدين موجود حسنه في الأقول سبب هنا الدين ko kankanin yaro ne ko babba ne ko mutum ne kyawawan ɗabi'un addini yana cikin fitirar ɗan adam cikin kwakwalwarsa in ya girma zai san cewa shan giya babu kyau zai san yin sallah na da kyau da da aka je aka tambaye su mm, hirak me yake yana umurta mu da kaza yana umurta mu da kaza yana umurta mu da kaza cikin adda- kwakwalwarsu cikin fitirar su suka san cewa wannan shine addini mai kyau wa basharu wa bishiruhu fin nufusi a cikin zukata kuma addinin musulunci akwai albishir a ciki wa inna ma yadilu anhu man yadilu ila ghairihi li afatin min afatin annushu'i wat taqlidi yace waɗanda suke barin addinin musulunci suna bari ne saboda wata illa da ke tare da su cikin zukatansu ko taklidi inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarin muqtadun ko sun ga abu ne ake yi sai aka kawata musu shi amma da za a kyale su da fit mana fitran su salima ba za su zabi wannan ba alkhairi za su zaba فلو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره duk ɗan da aka haifa alal maulu alal fitra da za a kyale shi ba ɓata musu ba ɓata mishi tabi'ar shi ba ba abin da zai ɗauka sai alkhairi thumma tamassala bi auladil yahud wan nasara wa atba'ihim li aba'ihim wal mail ila adyanihim fayazuluna بذلك عن الفترة السليمة وعن المحجة المستقيمة وليس في هذا ما يجب حكم الإيمان له إنما هو ثناء على هذا الدين وإخبار عن سر محله من الأقول وحسن موقعه في النفوس هذا قول أبي سليمان في كتابه قال الإمام رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عمر العبسي القصار قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من مولود يولد إلا على الملة جدا ظاهفة ظاهفة شنع كم ملة الخير انت مسلمش فأبواه إيا ينسى يهودانه وينصرانه in yahudawa ne sai su ja shi zuwa addinin yahudawa in nasara ne shi su shi zuwa addinin nasara in batattu ne duk abin da ake gidanku ko unguwanku shi zaka dauka kana yi Allah ya kiyaye sai kaga ka bar abin da yake shine daidai wannan misali ake da yahudu yuhawidani aw yunasrani saboda abin da yake bayyana kenan abin da ya faru kenan wannan lokacin ba haka ake ciki ba ba haka bane ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin da kowa zai tashi tarar da gidansu abin da ake yi kenan shi zai iya to amma in ka tashi kuma ka tarar daga abin da ake yi kuma ka tashi kuma ka ga abin in ka ji mutum yana ce ai zan daina ko na daina sun hadu ne a hanya za ka iya daina don ko hadu ne a hanya amma ka tashi ka tarar da shi ake rayuwa shi ne ci da sha shi ne komai da komai ka isa ka ci za ka daina ba to duk wannan hayaniya da kake gani wallahi abin da ke haifar da shi ai mun mun tarar da iyayenmu ne suna yi iyayenku na sanar da zumunci me yasa ku ba ku iya sanar da zumunci ba iyayenku na da karamci na me yasa ku ba ku yi iyayenku na wannan shedan ne zai kawata muku wannan abin to shi yasa abin da ake so shi ne ka gina gidanka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk dan da zai taso haka zai tafi amma kana rayuwa kana tufka da warwara at-tanaqud ba yadda za a yi rayuwa ta tafi abinda ke zuciyarka sai ake yi a gidan abinda kake fada shi ake aiwatarwa amma kana da wani abu a zuciyarka kana ɓoyewa sa'annan ka zo kana fadar wani abin zai zo ya bayyana ba yadda za a yi sai an samu sharri a gidan sawa an tsakanin kai da matanka ne ko 'ya'yanka ko kai da mutanen ƙauyenka ko unguwanku abinda ake so musulmi kaifi ɗaya ke tafiya abinda ya fitar ɗin nan shi ke zuciyar shi ke bakin shi in ya fada in ya abinda ake so ke ina ma nan gaskiya da amana gaskiya da amana ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya amma in ka ɓoye wani abu kana yaudaran matarka kana fada abin da ke karshe ka kadar wallahi ba za a zauna lafiya gidan ba ba laifinta ba ne kai ne in ka gina alkhairi a gidan alkhairi zai za a samu amma kana yin haka gidanka ku kai ne mai kula da su ko masallacin ku ko ƙauyenku ko kai ne shugaban garin ko kai ne sarki ko kai ne gwamna ko kai ne shugaban ko kai ne wane ne duk abin da aka danka a hannunka an danka shi a hannunka ne saboda ka tafi da shi da gaskiya shi yasa sai aka kawo alkurani a baka yi rantsuwa a baka alkurani kai rantsuwa za ka yi karya zai rantsi da alkurani ne karya zai muku zan rantsi da alkurani yaudarar ku zan yi zan rantsi da alkurani zalintar ku zan yi zan rantse da alkurani cewa dukiyar duk zan kwashe za ka rantse da alkurani kan me za ka yi gaskiya da amana to in ka zo ka yi gaskiya da amana za ka ga abinda allah zai baka wallahi ya fi abinda za ka kwashe a kan yaudara da barna da karya da sani shaɗan nake zuwa yana ba kamar wani abu za ka samu za ka iya samun abinda za ka samu duka amma shaɗan da yawa da naka zai sama kwanciyar hankali zai baka nutsuwa a cikin zuciyarka zai baka zai ba wannan kun rabu kenan har abada za ka yi tara kudin za ka yi yaudar amma karshe ka zo ka fi kowa wahala an fahimta to shi sa da me ake gina gida da gaskiya da amana ba tufka da warwara ba in na yaudare ka ko ka yaudari matarka ko 'ya'yanka allah baya gani allah zai yaudaru za ka iya ka yaudari allah madaukin sarki ba zai taba yiwuwa ba yasa a tafi kan gaskiya shine daidai au yusharrikanihi fa qulna ya rasulullahi ara'aita man mata minhum qabla zalika ya manzo Allah to wayanda suka mutu kafin su girma fa qala Allahu a'lamu bima kanu amilina هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش قال الشيخ وفي قوله هنا سئلا أما مات منهم صغيرا لا أكتم بيش وان دي متتكين سيرا كرمي سيسمي والله أعلم بما كانوا عاملين أي الله يسن أبن دزاس أي كتا إثبات علم الله تعالى بما كان وبما يكون وبما لم يكن أن لو كان كيف يكون إيه isbatu ilmin lahi ta'ala ana tabbatar da ilimin Allah ne bi ma kana da abin da ya kasance wa ma yakunu da abin da zai kasance wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin da bai kasance ba Allah ya san shi da ya kasance ga yadda zai kasance li'annahu akhbara an ilmihi ba'da mautihim sigaran bi amalihim law law baku ahya'an wa kabr wa kaburu don masu ba da labari da ilimin Allah game da su waɗannan da sun rayu har suka girma ya ce wallahu alamu bi makanu amini ilimin Allah da abin da ya kasance ilimin Allah da abin da yake kasancewa ilimin Allah madaukin sarki abin da bai kasance ba da ya kasance ga yadda zai kasance Allah ya san waɗannan باب قول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم من جوية زكاة أفئدتهم زكاة وأبصارهم دمغانا كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال الله أن الله يهول بين المرء وقلبه أن الله يهول بين المرء وقلبه الله لا شغا تسكانين متون da zuciyarsa ya canza al'amari qila ma'anahu yamliku alaihi qalbuhu aka ce ma'anarsa yana mallakar zuciyarsa fa yasrifuhu kayfa yasha sai sarrafa zuciyar yadda Allah ya ga dama qala shaykhu al-husayn ibn mas'ud qala akhbarana abd al-wahid ibn ahmad al-malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah an-nu'aymi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب ومقلب القلوب ويرزق مزالة لا ومقلب القلوب هذا حديث صحيح سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر القرشي مات سنة ست ومئة قال أخبرنا إنا ما نمنز الله ينا رنسوا ده حكا أبين ده منزو الله ينا رنسوا ده رنسوا أنا عيني ده سونا الله سفن الله دي سونا ين الله ده سفن في الله مروكين صالح هذا حديث صحيح قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا أبو محمد حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ مثل القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن yace matsalul kalbi yace misalin zuciya kamar abu ne ke rataye farfajiya inda iska ke kadawa in iska ta kado nan ta buga in iska ta kado nan a ta juya gunaym ibn qais abu al-anbari al-mazini basariyun قال الإمام الحسن ابن مسعود قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yawaita fadar cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika sai ka roki Allah sai Allah ya tabbatar da zuciyarka a cikin addinin Allah kaji yanzu mun karanta zuciyar tana tsaye zuciyar in ba addu'a akai Allah ya rike maka ita ya tabbatar maka da ita ba in iska ta kado nan sai in iska ta kado nan sai me yake faruwa shine zuciyar ba ta tabbata a kan alkhairi ba duk wanda ya zo ya ja hankalinka sai ya bata ma aqidanka duk wanda zai faɗa ya faɗa ya faɗa yayi kaman da gaske kaman da gaske sai ga a to kaza kaza kaza kaza kaza to dama zuciyar imanin bai tabbata ba zuciyar ba ta samu tabbata ba to shine manzo Allah yake cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a to wani manzon Allah kuma fa قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا يا منزو الله من إيماني da kai da abin da ka taho da shi kana shakkan mu ne qala al qulubu bayna isbi'ain min asabi'i Allah yuqallibuha kayfa yuqallibu ai zuciya zukata duk suna tsakanin yatsu ne na Allah madaukakin sarki bila tashbih yana juya ta ya sarrafa ta yadda ya ga dama هذا حديث حسن أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا محمد بن أبي رافع الأنماطي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله ابن أحمد القفال قال أخبرنا أبو نعيم هو محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبدانا ابن محمد قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن هو ابن مسلم قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر يقول حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت سمعت النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب babu wata zuciya babu wata zuciya illa wa huwa bayna isbi'ain min asabi rabbil alamin sai dai wannan zuciyar na tsakanin yatsun Allah madaukakin sarki bila tashbih idza sha'a an yuqimahu aqamahu yana so ya tabbatar da shi ya tabbatar da shi wa idza sha'a an yuzigahu azagahu yana so kuma ya karkatar da shi ya karkatar da shi qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai manzon Allah yake fada cewa يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة أمين قال الشيخ الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو الفرج المظفر ابن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة ابن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد ابن أدي الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن عبد الر... أبو بكر عبد الرحمن ابن القاسم القرشي يعرف بابن الرواس الكبير بدمشق قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الغساني قال حدثنا صدقة قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر بإسناده مثل معناه وقال من أصابع الرحمن قال الشيخ الإمام فيه بيان يتي أتكين وانا أكوي بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته wai bawa ba shi da mallaka komai cikin al'amarin da zai zama sa'adarsa ko shakawatihi au shakawatihi bal in hitada fa bi hidayatillahi iyyahu duk wanda ya shiryu da shiryar Allah ya shiryu wa in tabbata alal imani fa bi tathbitihi ya tabbata akan imani Allah ne ya tabbatar da shi wa in dalla in ya bata kuma fa yasrif bi fa bi sarfihi anil huda in ya bata kautar da shi aka bai daga shari'a daga shari'a qala Allah yace Allah madaukakin sarki yace balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman ba haka bane ba balillahu yamunnu alaikum Allah shine zai muku me gori an hadakum lil imani saboda ya shiryar da ku zuwa imani wa qala Allah azza wa jalla ikhbaran an hamdi ahli aljanna godiyar da ɗan aljanna za su yi ja'alana Allah minhum alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ya fito fili ko wa qala allah yuthabbitu allah allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah lokaci ya cika amin amin lokaci ya yi an karni yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Ismaila bari zo mu tafi ko an Ismaila bari ba shi wajen an